أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan rana da muke karatu a cikin wannan littafi na Rihlatul Qulub za mu tashi shafi na goma hazara hazara min baɗi shi duniya duniya ya duniya ya gadira ilaiki annil yawma ya sahira la lazzata أحسن من لذة منبوذة من ذي يد قادرة يا عين كان آنيت من عبرة فاصبري إن كنت لي ناظرة ما لذة إلا وقد نلتها لم يبقى إلا لذة الآخرة الحمد لله لقد أصبحت دنيا يدي على نفسي زاجرة طوبى لمن كان له أزمة مخلص بادنه وظاهره waɗannan baitoci da malam ya kawo wa'azi yake mana ko fadakarwa da larabcin an ce hazara shine ka kiyaye kanka da hausa na wato ka kiyaye kanka ka kiyaye kanka daga wauta da duniya take wa mutane wato kai shiri ko da ka wuce ka sai ya zama baka cikin damuwa kun ga yadda duniya take wautan mutane babu sallama yadda mutuwa take zo wa mutane babu sallama wataƙila kun ga wani liman a ko indonesia ne ko malaysia na yana indonesia ba Allah ya yi masa gyaɗar dogo yana cikin sujada don wannan ya more na Allah noma ya sa mu samu wannan amma ba a sallar isha mai zuwa ba na yawa na eh a mala ya usul ba wannan ba ba yanzu ba ina nufin dandan dandan in lokacin yayi rahama ce ta Allah yana cikin sujada su kansu ma mun suka ga dadewar liman din ya yi yawa la ai saula su leka saboda an dade an dade yanzu ku ga liman yayi sujada kamar minti biyar suka daga ɗaya daga to da yake masu ilimi ne da suka ga lalle liman din ya kwanta kawai sai ɗaya ya tsaya ya yi gefe ya ci gaba da sallah kuma haka ya kamata saboda in ma kun bar sallah liman ba zai bar mutuwa ba eh shine abin da yake ci ba abin da Allah zai fasa saboda wani da kaga sai aka yi sallah na shi kuma liman Allah madaukakin sarki yake miki shi ya tafi wajen Allah yana sujada wannan ba karamin abun jin daɗi ba ne eh mutum akwai irin yanayin cikawa na mutuwa wanda idan mutum ya yi ba abin kawai sai dai a taya shi murna musulmi ya yi fatan shi ma ya samu irin wannan don duka alamu ne na cewa Allah madaukakin sarki ya yarda da mutum tun da dai lahiran nan sai an tafi babu yadda aka iya lasatin da ya wuce wani ya turo min wani abokin su ne ya ce suna siyayya ba musulmi ba ne shi birthday ya zo yi tun kamun a soma ya mutu ya zo filin har yana ɗan rawa yana mutu wasa kwanciyar da ya yi masu sun ɗauka irin cikin raha ne a shi da bade da dadde duk ranar zai yi duk ya haɗa su kawai sai aka ce mai kiɗa ya tsaya ya mutu tun ba yi bikin ba na eh ya ji mu ai sun ɗauka ma wasa yake kwarai da gaske sun ɗaukawa za yake yi to amma ina lokacin ne haiki kaga kenan yanzu ka wannan namun ba musulmi ne ba a ta magana amma akwai mutummace wanda ake yi dole hankalin musulmi ya tashi Allah madaukakin sarki ya samu cika da imani mala yake yake duniya yake duniya mai yaudariya yake ki rabu da ni saboda sai ne sihiri duniya tana da sihiri idan tawa mutum sihiri yana buguwa shi yasa zaka ji akwai wata karin magana da maluma suke yi cewa man asbaha bi man man man asbaha ha man askara bi hubbi dunya na asbaha sharran mimman askara bi hamriha wai wanda yayi maye da san duniya sai ya waye gari ya fi sharri akan wanda yayi maye da giyanta wato wanda ya bugu da duniya to ya fi shari akan wanda ya bugu da giya saboda wanda ya bugu da giya za ka sake shi shi kuma wanda ya bugu da duniya ba za ka sake shi ba kawai sai ya ji ga kabari me alamun buguwa da duniya shine dan adam ya manta zai mutu kawai ta sabgarsa a yi hayya ala sala ba ruwan shi kawai shi kama an yaye musu ko zan tsaban sharrin shaitan haka yake wa manyan mutane Allah kun ji nayi muku rantsuwa manya manyan mutane idan suka ji hayya ala salala su ka Allah suna dauka ba su a na nuhun ba su ake kira ba ko kadan ba ruwan zai je mutum ina hayya ala salatu wani aina masu sai da rake ne da su a na kawai ba ruwan shi kawai sabgar gaban sai yake yi mai kokari shine in ya gama sabgar gaban sai ya samu lokaci sai ya sallah zaka ga wani babban mutum a office har an san lokacin da yake samu har haka sallah ya zo ya yi wani ma sai ya dawo gida ya yi azahar ya yi la'asar ya yi magariba na eh a ai ba sai ka gani ba wannan haka ne ai na suna nan ne jingim suna nan jingim kai na san labarin wanda shi babban mutum ne aka yi ma'aikata shi ne oga sai aka yi masallaci sai baya zuwa sallah sai wasu masu kokari suka ce ya kamata a dan je a ce mai gida yana sabuwa sallah sai ya ce musu kai kar ku dauka ba baya sallah shi da safe ne in asuba saboda akwai lokaci sai azhar sai la'asar na sai yi su na gaba duka ya ce yi shi duka mun ya zo ya aza don kansu don kawai baya yi saboda an ya zo aiki ya yawa to wannan shi ne abin da mala yake gaya mana kar musulmi ya sake ya zama haka a cikin wannan rayuwa eh ba yana cewa karka je kasuwa ba na ba ana ta karka je kare hazali zuwa kasuwa ma zama wajibi ya zama dole musulmi ya tashi nemi abin da zai ci na halal ya tashi sana'a ya nemi abin da zai ya nemi abin da zai taimaki addinin sama da shi ya nemi abin da zai gina lahirarsa da shi ya nemi abin da zai ci da iyalansa da shi wani ayyuka ne da Allah ya dora mutum wajibi a kai shi ka kenan ba ce ma aka yi ba dan karka dan baka san duniya kuma karka je kasuwa a ka je kasuwa amma ka sani kana bahaushe cewa ana tara ana dubon bakin gatari kana tafiya kana waiwaya ka san lokaci yana tahowa shine mace babu wani daɗi wanda wato ya fi mutum ya samu daɗi wanda a cikinsu zai fi Allah maɗaukakin sarki ya ce ya kai idanu ba abin da ba su gani ba na abubuwan lura saboda me mutane da yawa sun zuga mu gidan gaskiya abokai sun rasu iyaye sun rasu kakanni sun rasu kanne sun rasu yayi sun rasu wannan abu tsibira ne abin lura ne da ya kamata musulmi ya lura da shi cewa fa ashe saurani na ashe fa saurani saura kai da haka ke duniya kada ki yaudare ni in ma ni kike kallo yace babu wani jin daɗi da ya rage wanda ɗan adam bai same shi ba abin da ya kamata da ɗan adam shine kawai nemi jin daɗin lahira hasali ma da yanzu duniya ta daina daɗi ta daina daɗi daman daɗin duniya me su in ka kirga daɗin duniya abinci na ciki ta yanzu ba abinci mai daɗi ko da yake akwai su ko yaro ya ce misali kaga yanzu abinci wanda ake na duniya duka an lalata shi duka gona ma an bi an lalata ta da gangan kuma aka lalata ta da taki aka yi ta tsantsaro abubuwa ana ta ci abubuwan kuma suna sa cuta in ji wanda suka kirkiro suke faɗa sai ya zama abincin mutane ya juya ya zama cuta alhali dama abinci magani idan wanda ya tuna shekara arba'in baya ko ashirin kai ko talatin baya idan aka ɗinko masara guda biyar a gida ana gasa ana dafawa in za ka wuce sai ka ji kanshin masara na yanzu ko sai a dafa buhu dubu yanzu suga ma ake zuba mata wasu a zuba mata gishiri na eh haka ne ai nan da yi zaki da in an baka kifi za ka ce lalle ka ci kifi saboda Allah madaukakin sarki ya kira kifi lahaman tsariyan tunama wanda yake ni kara lafiya in ka ci zai fi jikinka amma yanzu kana cin kifi kamar kana cin tabo saboda mai kifin ma shi ma wani abu aka gina shi da shi an kiwata shi ne an bashi wasu abubuwa yana da shi kamar zuma ce an kewaye ta an yi ta ba ta siga ta haifi ta haifi cin siga me za ta fito da shi siga amma in ka samu zuma ta gaskiya Allah madaukakin sarki ya ce mata fakuli min kulli samarat ki ci dukkan ƴaƴan itatuwa za ka hau wannan fure ta ci ta tsaye za ka ga zuma ɗaya ta ci fure ɗari to sai ya zama ta fitar da na da nan ke kakin zuma ba ko ta fitar da ruwan zumfa na wanda yake da mutum ya sha sai zama ya masa amfani to haka duk abubuwa ka kalli nono yanzu in kana neman nonon saniya aiki ya same ka duk fulani sai hakuri fulani masu yawo in kana neman nono na gaskiya Allah aiki ya same ka sai dai daya kawai za ka ga kowane ƙauye ka je yanzu fulani da safe suna fitowa da nono jarka jarka abin nan roba roba amma an ka bice kauyen ba saniya kuɗa to a ina ka samu nono na kaga yin shi aka yi daman za a je a taru dano ko da kuka a je a yi duk abubuwan namu duk sun abin nan alhalin kaga nono saniya magani ne ina tuna malamin mu idan mutum bai da in yana malaria lokacin na a home Allah ya ji kai Sheikh Zahur Malik ba dan Pakistan ne amma sai ji a ji a nemo kindirmo me mai sai ce ka sha kana sha sai ka kashi eh maganin malaria to kaga yanzu wajen abinci babu duk ko ko ma ne ka bi haka ɗabi'u sun zama wasu iri na san kun ga yaron da ake ta tura shi ya kashe mahaifinsa na kuma kun ji jawabin da yake yana dariya na yana kuma ba da hujja na masu hankali eh saboda yana kan baban shi ya tafi aljanna ya sa ya kashe shi eh shi kuma zai tafi wuta har ma ya faɗi wasu da ne baban shi ya sace a makaranta ya ya kashe kuɗin sa da haka ya markiti ya kamata shi ya zama ya tafi aljanna da aka shi kuma bari ya shi ya tafi dan wuta ma ce shi dan wuta ne abubuwa da yawa suna nan suna faruwa a cikin al'ummarmu wallahi sai dai addu'a sai dai Allah madaukakin sarki ya tsare mun je muna magana da wani malami jiya yace shi yana tunanin to anya ma wannan din nashi ne ko shi to wallahu a'lam har ya bada wata kissa kissa mai ban takeici yana gaya mana cewa wato abubuwan da suke faruwa duk ba mu sani ba al'umman mu sai dai addu'a yace an zo wajensa fatawa ko an zo wajensa da sadaka sadaka ta miliyan biyu kun zauna sadaka tana da babba amma daga ina ta fito bari ku ji labarin sadaka wani ne ya auri mata budurwa mai kuɗi aka zo aka gama biki sati ɗaya bai zo kusa da ita ta ce aya haka kuma yace mata a'a ta kwantar da hankalinta shi baya kula mata a cikin tsarin da aka yi masa tsarin da aka yi masa ba magana shi sai dai luwaɗi yake da maza amma yanzu ta kwantar da haka shi ya aure ta ne don rufin asiri kuɗi dai ga shi don ita na son kowace rana ta kashe miliyan ɗaya ba ko kuɗi kawai ta zauna ta ce ya za a yi ta mata ce tana bukata ya ce ga mai gadi mai gadi haka nan mai gadi ya zo yana kwana da ita har ta yi ciki kun ji kamar tatsuniya ko ba ga tatsuniya ba ne wallahi wannan ba ina gaya ma ta yi ciki ta haihu aka yi tsangada suna aka yi suna akwai wata kawarta wai daga waje sai ta ga bikin sunan har ta kira ta taya ta murna ana nan ana nan bayan shekara ko biyu ne ta sake ciki hmm ƴaƴan mai gadi guda biyu ƴaƴan mai gadi ma na eh aka sake abin nan suna to ita wata matar almajira ce da take waje sai ta zo ta zo ta taya ta murna shine sai ta ga ya kamata ta koka mata halin da take ciki a cikin abin da take gaya mata ce har ta je ta samu iyayenta ta gaya musu ga halin da wannan mutumin ake ciki suka ce mata ki duba yanzu motocin gidan nan duk shi ya siya mana gidan nan duk shi ya siya mana take tura mana asiri ba mu ba asiri sai yau matubular sarayar na? eh shi sa Allah ya kira kiyama a ranar da za a yi tonan asiri ranar tana nan zuwa shi nan ta koma ta koma ita kawar ita kawar ita ce ta ce ta kin ji halin da take ciki shine ta ba ta miliyan biyu a ji a samu wani malami a yi addu'a ta ce a yi addu'a Allah ya yi ai ai mun tambaya ne ai eh shi malamin da ya gama na ce na halala ya kade karbi kudin addu'ar ko amma na ce me zai me za a yi Allah ya ce to kaga al'ummar da aka ce akwai wannan fa wanda aka ji wannan wanda aka ji ne wanda ya fito abin da bai fito ba ba a ji ba ko abin da aka ji aka yi shiru suna cewa sai zo na yaron kaga in ya kashe shi sai a ce yaro da ya kashe ni na haka za a ce ai da ya kashe uwan shi kuma duka waɗannan musulmai ne ba wai ba ba da haka abubuwa suna nan sai dai addu'a Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu Allah ka tsare zuriyar mu to shi ne mala yace wato ba abin da ya rike sai neman dadin lahira Allah ka ba mu yace godiya ta tabbata ga Allah a yace an wayi gari duniya ta zama mun darasi wato tana bani tsoro tunda ina ganin ɗan uwa ana ta tafiya ana ta tafiya yace to madalla shine tuba madalla ga mutumin da Allah ya taimake shi ya fadaka ya fadaka da duniya ya zama ya gyara sararin shi da boyensa wato ya zama yana kullun yana cikin bin Allah a wajensa na da gidansa a a bayyane da kuma goyi wanda shine abin da ya dace da mutum tarjun najata walan tasluk matalikaha abul atahiya wa rashid qala harun rashid li abi atahiya izni qala akhafu qala anta amin fa anshada abul atahiya la ta'amanna al mauta في درس ولا نفس إذا تفترت بالحجاب والهرس وألم بأن سحام الموت قافدة لكل مدرع منا ومترس آه ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس wannan abul atahiya malami ne mawaki kusan da mutanen da mawaka ne amma waka kuma wanda musulunci ya dada ita abin da ya hana a ciki kawai shine zagi da da da yambo amma za a faɗi maganar gaskiya babu laifi to shine sukan zuwa zuwa wajen fada fada fadoji na sarakunan musulunci har suna yabon su da baitoci to shi wannan abu da tahiya ya zo wajen khalifa harunur rashid sai ya ce masa kai mun wa'azi sai shi ya ce masa gaskiya ranka ne da ina jin tsoro wato saboda abin da zan gaya ma karar kai ba shi sai ce ba damuwa ka gaya mun ba ka an ta'amu kana cikin aminci ba abin da zan ma to shine sai ya gaya masa waɗannan baitoci abin da yake gaya masa a ciki shi ya ce to gargaɗin ka kada ka yadda ka sake wa mutuwa domin tana iya zuwa ta ɗauke ka a kowane ƙibtawan idanka da kowane numfashinka wato ka zama steady ready a rayuwarka kar ka yadda ka saki ka ringa kallon cewa sai shekara tamanin masu zuwa ko saba'in masu zuwa ko hamsin masu zuwa ko arba'in ko a'a ya ce domin in daga kimtawar idanka tana iya zuwa ya ce kuma ko da ka tsare kanka da sojoji wanda suka masu gadi wanda suka shiga suka kakkare kansu da mene abin kare takobin nan garkuwa da garkuwa shine wanda suka kakkare kansu bi ma'ana ko da kana da sojoji babu ruwan mala'ika mutuwa da da sojojinka ko da kana da masu gadi kana ganin gasu nan da bindigogi sun tsatsare ka ba abin da hada mala'ika mutuwa da tsakanin zai zo su ma dauke ka ba su sani ba shi ne yake cewa kuma ka sani wato kibiya na mutuwa ka san mala'ikan mutuwa na da kibiya har ba ta yake in har ba kawai da ta samu mutum kibsewa ne a duk inda yake Allah ta ta sami muna cikin bin Allah eh shine kawai addu'ar mutum amma kibiya ce da kuma baya mutum eh ba ka ba wannan da yake kauciya kawai duk wanda ya sake masa kuma tana nan a gani shine yake cewa ka sani cewa kibiya wato mashi na mutuwa yana wanda aka nema da shi shi yake samu kuma babu wani silke babu wata garkuwa da mutum zai sa ya kare in dai an an nufe shi to sai ya same shi sai ya ce kana son tsira amma baka bi hanyar tsira ba haji wa abin da masa kana son tsira amma baka bi hanyar tsira ba sai ya ce masa ka sani jirgin ruwa baya tafiya akan akan titi na jirgin ruwa baya tafiya akan yashi akan kasa dole jirgin ruwa sai a ruwa kun ga wannan wa'azi ne mai girma yake masa kana san lahira to kai aikin lahira kana san shiga aljanna kai aikin shiga aljanna kada ya zama aikin ba na aljanna ba kuma kana kan aljanna Allah ka sa mu aikin aljanna wa sadaqa al-suraddaq iz yaqulu akhafu wara al-qabri in lam yu'afini ashadda min al-qabri shahaban wa adyaqa idza ja'ani yawm al-qiyamati yawm al-qiyamati qa'idun anifun wa sawt alaikum salam
ina maka da kuma da kuma yin zuwa guri a karba
amin Allah kara mana dukan domin na ƙwarai da gaske yana ciwon kowa haka yake mashi ne na mala'ikan mutuwa in har ba kowa na kwada nashi yana zuwa har ba za mu gane ba sai dai in kawo mutuwa ga wala za ka gaggane abubuwan na abubuwan da ya shafi wancan duniyar dan adam bai bai sai dai ya fahimci abin da ya fahimta kamar mala'ika na yana cewa mala'ika wani yana ganin mala'ika kamar dan wani mutum ya da luti haka kowa ya samu in ka ga mala'ika guda ɗaya ya fi duniya mala'ika ya fi soma ka ga mala'ika ɗaya kuma ranar da aka mutu mala'iku za su gan su yawa wasu za su zo ma a kyakkyawan kama Allah ya su zo mana haka suna ma kauta daga kyawawan mala'iku ta kyawawan mala'iku za su zo a sufa mai kyau suna ba ta haƙuri cewa haka Allah ya kai haƙuri har ma suna ce ma karka damu da abin da ka bari a baya shine ma'anar na hana auliya ukun fil hayati duniya wa fil akhirah ba damuwa za ka koma wajen Allah an gwada ma aljanna ga inda za ka karka damu to kaga ya shafi manna wanda za su zo bakaki da san ido da guduma eh kuma ba wanda za ka ga kai ba abin ka gudu ka je police station ba ba to ba inda za ka ba inda za ka yi Allah ya kana shi kana da Allah ya kiya na Allah ya
saboda da kai na nasu sai shi ya ce da ni sai na fara tafiya kuma da kuma kuma in fara tafiya Allah ya jikan Allah musu na ba insha Allah alaikum salam Amin. sallallahu alaihi wasallam wane ne ne matsayin wani addu'a da ya zo zai addu'a ya ce albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsayin shi mana ya ce albarkacin manzon Allah annabi akwai albarka ko ne ya taɓa ce ma annabi ba albarka na matsayin shi ke na ya addu'a albarkacin Allah ya masa abu don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine magana tawassuli da muka yi magana malaman musulunci sun yi sun yi maganganu da yawa amma kar wani ya taɓa tunanin in aka kira albarka annabi wai annabi ba haka wani haka yake annabi komai nashi albarka ne shi kanshi albarka ne komai nashi albarka ne amma abin da ake so a wajen musulmi ya yi koyi ya yi koyi shi yasa malumin musulunci akwai wanda mutulakan suka tafi ya halatta Allah ka bani kaza dan albarkar manzon Allah suka ce haka yana akwai wanda suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da tawassuli ne da ayyuka ayyuka kayi tawassuli da ayyuka amma su ma da suka gama sai aka ce to ai annabin ya fi ayyukan albarka na duk aikin da za ka kawo bai kai albarka annabi amma dai hadisi ingantacce na annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya bada labarin mutane uku wanda suka yi tawassuli da aiki kuma Allah ya amsa musu addu'ar su sune mutane wanda suka shiga kugon dutse su suka gaba yadda su da mafuta wannan ya ce gashi kowa ya faɗi aiki shi wannan ya ce ya kusa ya yi zina da wata 'yar babbarsa ta ce yi tsoron Allah ya bar ta ya bar mata kuɗin da ya bata saboda wannan ya ce Allah in na yi haka don tsoron ka ne Allah ta taimaka mana dutsen nan ya matsa dutse ya ɗan matsa da ya ce ni ya ubangiji ka san iyaye na nake ba su abinci da daddare da je na tatso musu madara na kawo su sha kuma ba na yarda na ba wa iyalai na sai na shayar da mahaifana saboda girmama su yace Allah ka sa akwai rinda na zo na samu mahaifana sun sun tsuba suna bacci na ga bai kamata na yanke musu baccin su ba kuma bai kamata sai na je na bawa matata da 'ya'yana yace na tsaya ina kan su har asuba ina jin mata na suna neman abinci na ce yau sai dai ku ya ku sai su ba ku yace Allah ina ya haka ne dan ka ci awa iyaye biyayya Allah shi ma zai kara matsawa shine sai na na ƙarshe da yake Allah ka san na yi na ɗauki mutane ayyuka ina ina aiki ina ƙodago na bibiya mutane sai mutum ɗaya kuɗin sa ya rage a wajena na nemi shi ban gan shi ba sai na ajiye kuɗin sa na ce to me kun ne ka ajiye kuɗi ban na siya masa dabbobi na sai dabbobi da kuɗin kawai sai dabbobin nan suka tinka haihuwa suka yi ta garki garki garki garki masu yawa wata rana bayan tsawon lokaci sai ga mutumin ya zo shi Allah da Allah ni ne na yi aiki ba a biya ne shi kai ne shi ki zo ya ce na je na nuna masa duka garken ya ce duk dukiyar kai har ya ce alhaji ba wasa nake ba ni dan kuɗi na ya ce wallahi duk naka ya ce haka ya kora ya tafi ya ce Allah ina ya haka don kai ne kawai sai duk da ya murgina ya ba su hannu wani hakiki ne na da ka suka ce da ayyuka maza Allah ya koyar ya ka ala kulli halin kun wani ya ce Allah ya mar abu don albarka na sallah ta zama karshe amin a wuce wajen na na'am na'am an yi sallah annabi sallallahu alaihi sallama ya zo da sallah irin sigar sallar dai da nake yi amma an yi sallah annabawa ba ka ji Allah yana cewa dangane da annabi Ismail ne ko wa kana ya amuru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbihi mardiya da haka an yi sallah illa yanayin raka'o'i da salli daban-daban annabi sallallahu alaihi wasallam watin kamun a a aiko shi ma yana sallah yana zuwa kogon yana yin sallah yana yin sallah yadda ake yi na tuntuni Allahu a'lam na'am a akwai sauran sauran mintuna biyar to shi kenan a wai tambaya za ta yi gaba ne ni addu'a a minti biyar akwai dan uwa a nan da aka sace yarsa a ɗazu Allah madaukaki ta ɗa na Allah ya bayyana ta akwai wani dan uwa ma a bari da aka sace shi da 'ya'yan shi su shida mata barayi suka sako shi cewa ya zo ya nemi miliyan kowace ya kowace yarinya miliyan goma yanzu suna nan suna neman gudunmawa Allah madaukakin sarki ya tsare Allah ya dawo da su lafiya abu wurare ga sunan abubuwa da suke faruwa akwai wanda suka da su akwai dan uwa da aka ce matar shi ta rasu sahabi Allah ya mata gafara akwai marasa lafiya su kuma Allah ya ba su lafiya bukan ta fatiya waɗannan da wannan yar gidan lasta Aliyu Aliyu Umar Allah ya bayyana ta sauran ayyanmu kuma Allah ya tsare su mu ma Allah ya tsare su Allah madaukakin sarki wancan malami ma Allah madaukakin sarki ya yaye masa wannan fitina dan fitina ce wanda take mai girma eh Allah ya tsare mu Allah madaukakin sarki ya tsare yayin shi Allah dawo da su lafiya mu karanta fatiha bismillah ya kana da ila غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم انت بحوائجنا عليم وعلى كذلك قدير فقد حوائجنا يا قاضي الحاجات وادفع عنا الشرور والمساوي يا مجيل أسرات اللهم اغفر لنا امورنا ما راحت بقلوبنا وابداننا وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا اللهم احفظنا وقد جميع ما اورثنا من نعمك الله خير حافظا وهو ارحم الراحمين الله خير حافظا وهو ارحم الراحمين والله خير حافظا وهو ارحم الراحمين اللهم اجعلنا في عيادك وجوارك من كل سوء ومن شرار الدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين gobe za a ba gobe eh to gobe za a tafi marayu insha Allah